أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله المتفرد باسمه الأصمى المختص بالملك العبد الأحمى الزاجر لا تخيل ولا وحمى الباطل التقدس لا عدمى صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين فاضوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القطب المكتوم وبرزة المحمدية وقطب الأطفال الشيخ الطيب أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس والذي سابق قاسم العباسي الشيخ الطيب إبراهيم إياسي رضي الله عن سادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode ma Allah subhanahu wataala da ya bamu dama da aran lokaci bisa dawowa karatun wannan littafi namu mai albarka wato littafin ruhul adabi a littafin ruhul adabi littafi ne da maulama shekul islami wa sa'adatul anani الشيخ إبراهيم يا رب كان نونا مدكا الأمة المسلمة هن يستعدوا دا الله لا نيلا فيها أولنا رانا تجمع وان دا مجي تقوس كوتا شعبا شكرا تدبو تايا da ɗari hudu da arba'in da uku hijirar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ta yi daidai da goma sha ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu haihuwar annabi isa ɗan maryam wanda a wannan zama na yau shine zama na saba'in daidai muna zama na saba'in daidai a karatun wannan littafi namu inda muke yin bayani akan salatul fatih muke maganar cewa babu wani malami na ɗarika da yake maganar fifikon salatul fati akan qur'ani babu wanda zai faɗi wannan ko ce ba ma wani musulmi da zai ga cewa akwai wani abu da ya fi alqur'anin da manzon Allah ya zo da shi to shine akan abin da muke bayani kenan dama na ce bayani akan salatul fatin nan lalle ne zai dauke mu sa'atun suka to ba na tunanin sati biyu nan gaba ma za mu gama sauraka a wancan zaman mun karanta baitukan ashak muhammadul khalifa yayan maulamu shehu ibrahim iyas wanda suke uba ɗaya kamar yadda na faɗa to na ce wannan littafi da muhammadul khalifa ya rubuta shehu ya yi wannan littafin sharhi to a wannan sharhi da shehu ya yi kenan za mu shiga sharhin yanzu tunda mun karanta baitukan yanzu sharhin ne za mu shiga mu ɗan yi karatu a kai ma'ana tun da dama za mu kawo maganganun malamai ne na dariƙa bisa abin da suka faɗa a kan abin da ya shafi salatu fati da kuma alƙur'ani sai muka ce wani ƙarƙarar shekul islami wasu adatul anani maulana shekul ibrahim bin alhaji abdullahi inyas fi sharhihi ala hadhihi al-abiyat haƙiƙa shehun musulunci arziki na halitta shugaban mu jagora Sheikh Ibrahim dan Alhaji Abdullahi in ya ya faɗa a cikin sharhin waɗannan baituka na yayin na yayin shi yake cewa ya ani anna Sheikh radiyallahu anhu lam yaqul zalika abinda waɗannan baituka suke nufi suke magana lallai shau tijjani bai faɗi cewa salatul fati ta ta alqur'ani ba albatta ta yanke shau bai faɗi wannan magana ba da annahu ma sabbarahu saboda shau bai rubuta haka ba wala zakarahu kuma bai ambaci haka ba fa huwa bari'un mimma ramahu bihi hadha al-khabith shi shau kubutacce ne gabarin abinda wannan kazantaccen ma'ana wanda ya ce mai wai ya ce salatu fati ta fa alqur'ani ta ce alqur'ani shau kubutacce ne gabarin wannan magana shau kubutacce ne gabarin wannan magana حتى أن الخلاف الذي وقع في تفسير بعض الدعوات المأسورة مأسورات في بعض الأوقات لم يلتفت إليها بل جزم رضي الله عنه بتفضيل القرآن مطلقا حتى ساباني لما لم يسكي حتى ساباني لما لم يسكي أكن شوى وسع الدعوئي أو وسوى ذاته kai wannan addu'an ya fi ka karanta alkur'ani a wasu wajaje ba na an rika lura da maganar da ake yi za a ce yanzu kama misali a ruku'u a ruku'u makaruhi ne ka karanta alkur'ani a ruku'u ba a so yin haka ba a sallah abin da ake son ka karanta a ruku'i tasbihi ake son ka yi to anan sai a ce wannan tasbihin ya fi alkur'ani kenan a'a a nan wajen an fifita tasbihin ne akan alkur'ani to akwai in an bibita yin tasbihi ne akan karatun alqur'ani ba an bibita tasbihi ne akan alqur'ani ba an bibita karanta tasbihi ne akan karanta alqur'ani a ruku'u to akwai wajajen da ake faɗi irin wannan ce ka karanta kaza anan ya fi kai kaza kai kaza anan ya fi kai kaza to shine ma in show yake ta to har irin wannan a ce a waje kaza kaza ya fi kaza a waje kaza kaza ya fi kaza shi so tijani bai ma wai wannan ba kawai ya tafi aka fifiko alkur'ani mudlakan saki ba kaidi saboda yadda yake kallon alkur'ani a matsayin wata mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ta nemi mu'jizar kowane annabi kamar yadda ka san annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowane annabi babu annabin da yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to haka nan littafin da ya zo da shi alƙur'anin nan ya fi kowane littafi babu wani littafi da yake wannan littafin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma'ana alƙur'ani to wannan kenan kuma qala shaykh al-islam inda qawlihi sannan sai shawai ci gaba da faɗa shawai Ibrahim ya ci gaba da faɗa a wajen faɗin Muhammad al-Khalifa yace zawwara anna shaykhana qad faddala salat al-fatih ila inda shi Muhammad al-Khalifa ya kawo wannan baitin cewa ya kaji cewa shawai ya fi salatul fatiha ka alqur'ani to wajen sharhi da shi yake cewa ya'ani annahu zawwara anna shaykhana faddala salat al-fatih lima ulika ala khatamatin min al-qur'an yana nufin cewa wai shehu mushehu tijani ya bibi da salat al-fatih akan wasu saukoki na al-qur'ani min wa zalika tafdilu wannan bibitawan laysa ma'ana kalamin shaykh radiyallahu anhu ba shine ma'anan maganar shehu ba radiyallahu anhu ma ma'ana kalamihi ma'anan maganar shehu huwa ma takaddama shine abin da ya gabata min annaha cewa karanta salati ma kowanne aslahu shine yafi dacewa shi yafi kyau liman lam yastaqim liman lam yastaqim alal al shari liman lam yastaqim alal shari ga wanda bai tsaya kan shari'ar annabi dotar ba bai tsaya kan shari'ar annabi dari bisa dari ba to barin karatu ya koma yayi salati ya ci a haƙƙinsa saboda alqur'ani yana tsine ma wanda yake karanta shi kuma na yana keta alfarmar ubangiji wannan shi ne abinda shehu yake nufi kamar yadda muka fassara a lokacin da muka karanta waɗannan baitoci wal istiqamatu kaga ku tsayawa kyam akan dokokin Allah fi hadha zamani a wannan zamani da muke ciki a azu a azu min al kibrit al ahmar ya fi farar wuta ya fi abin da suke ce mai kibrit al ahmar farar wuta ya fi shi wahalar samu tsayawa kyam akan dokar Allah subhanahu wa ta'ala bale za saboda wannan ne kala shehu shehu yace inna ta'dilu sawaba kaza wa kaza khatmatan ma al-qati bi anna al-qur'ana afdalu sauraka shehu yace to ka karanta salatul fati din ko ka karanta wani salati ma ba salatul fati ba ka akan a wanda ya bauɗe mu hanyar Allah to ya ce dauki alqur'ani yana karanta alqur'anin nasi ne mai albarka tare da kallon cewa alqur'ani ya fi kowane addu'a ya fi kowane zikiri ya fi kowane salati daraja da matsayi da barsaba a wajen Allah ai tsakanin salatin annabi tsakanin salatin da bawa yayi da kuma alqur'ani ai fa ma fa bainahuma ma bainal abdi wa sayyidihi kaman abu da ke tsakanin bawa da shugaban shi ne wala iskara fi zalika babu wani rikici a cikin wannan magana wa illam yufassil wa illam yufassil fi zalika almaqami faqad fassala fi ghairi ma mawdi in shi bai ware wannan maganar a wani a wani waje a zuwayin ma'ani ba to a wani waje ya ware maganar ya faɗi cewa alqur'ani ya ji kowane zikiri walam ولو لم يفصل لكان التفصيل موكولا الى الاصل والعلم kai ko da ake shawo bai fassale ya warware ba warwarewa da fassalewa an wakilta ga ilimi da kuma hankali hankali ba zai da musulmi ya bibi ta wannan alqur'ani akan alqur'ani ba intaha bi iktisali wa inda qawlihi a wajen fadin sa kuma a ani annazima fadin mawakin da yace bal shekuna bal shekuna karkala kullu harfi inda yace lalle shehu ya ce kowane harafi na alqur'ani qala shaykhul islam anan kuma sai shehu shi ma ya ci gaba da cewa wala ba sa an nuri da huna ma qala shaykhuna radiyallahu anhu fi fadl tilawati babu laifi anan mu kawo mu faɗa abin da shehu ya faɗa akan falalar tilawa alqur'ani ga li ya alamar mutifu ya alamar mutifu da duk wanda ya ga adali mai adalci ya gane magana shehu tijani ya fahimce ta innahu annahu radiyallahu anhu lalle shi mu shauki jani bari'un ko utacce ne in ma ramahu bihi hadha al-fasiq ad-dajjal daga abin da wannan fasikin maka da yake jefe shi da shi yani ibnu maya aba al-jakari shine wannan ibnu maya aba al-jakari wanda yake so ya bibi ta salati akan akan karatun al-qur'ani qala radiyallahu anhu shauki jani da abin da yake faɗa game da al-qur'ani yarda Allah ta tabbata gare shi wa ardahu Allah ya yarda da shi wa'anna bihi Allah yarda da mu don alfarmashin tijani amin ga abin da yake faɗa game da alqur'ani yace wa amma martabatu zahir amma martaba karatu alqur'ani ta zahiri min batin batin wanda zaka dauko ta daga batinin batin misali karatu alqur'ani na da martaba ta zahiri yana kuma da ta batini da kuma batinin batin saboda alqur'ani wani kundi ne da yake daure da yake dauke da sirrukan Allah yake dauke da sirrika na fadar Allah wanda babu wanda ya san abin da ke cikin shi sai Allah sai ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saraka shi yake to wahiya tilawatul qur'ani bin nazar ila al jam'iyyah al uzma yace to shine karatun alqur'ani ta hanyar kallon haɗi haɗuwa wanda take haɗuwa mafi girma haitu la aina wala rasma ta yadda mai karatu alqur'ani yana karanta shi ne a yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi kawai a yadda yake a wajen Allah haka yake karanta shi waye yake wannan karatun zamu ji wanda yake irin wannan karatun yana karanta alqur'ani ne yadda Allah yake nufi da alqur'ani yana karanta alqur'ani ne yadda Allah ya saukar da alqur'ani din ta yadda babu kaka babu kuma wani alama ko wani abin da ya kama da haka wala kaifa babu kaka illa ta'aqulan rabbani fate hankalta da fahimta kawai irin na fadar Allah wa sirru samadani da sirri na halarar Allah abin nufi da bukata allazi la yuqal irin sirrin nan da ba a iya gane shi da hankali wala yuraku ba a iya sani shi wala talhaquhu ibaratu wanda ba wata fassara da ta isa ta gaya maka ga yadda sirri yake wala tudrikuhu isharatun babu wata nuni da take riskan wannan sirrin wa sahibu hadhihi al-martabati wannan ma'abucin wannan matsayin lil qur'ani yastawibu jami'a ma zikira bihi rabbuna ala alsinatil awalim min al azali ila al abadi ma'abucin wannan matsayin to idan ya karanta alqur'ani karantawa ya karanta baki ɗaya na alqur'ani to wannan bakin nashi na alqur'ani da ya karanta ya gama da ibadun halittar farko tun farkon halitta da kuma halittar da za ta zo hannun gaba harafin shi ɗaya na alkur'ani ya gama da dukkan waɗannan ibadun da dukkan wani zikiri da aka yi ma Allah tun daga farkon halitta har tashin alkiyama da dukkan zikirin da aka yi ma Allah tun daga farkon halitta halitta har zuwa tashin alkiyama wala tu'rafu li hadhihi al-martabati kayfiyatun ba a san kayfiyar da za a iya kwatanta maka irin wannan martaban ba wala tu'rafu laha gayatun wannan martaban ba a san iyakarta ba wala tu'rafu laha tudraku laha nihayatun fa za a kuma iya kan karshen ta ba martaban waye wa hiya martabatuhu sallallahu alaihi wa sallam wannan martaba annabi Muhammad ne kadai shine ya karanta ma Allah alqur'ani da irin wannan karatu wanda baka isa ka fahimci hakikanin abin da annabi ya fahimta a cikin abin da ya shafi sha'anin alqur'ani ba bayan shi duna gairi faqat fi tilawatil alqur'ani banda wannan sa a cikin alkaratu alkurani ba wanda yake da wannan martaba sai manzon Allah wa amma sawabul qur'ani amma ladan karatu alkurani game da sauran bayi fa huwa ala maratiba yana kan matsayi matsayi ne bi hasabi maratibil khalqi gurgudan matsayin bawa a wajen Allah to gurgudan abin da Allah zai bashi a lokacin da ya karanta alkurani malam ya ce shakoki shau ya ce a cikin wannan bayani da yake yi martabatul mahajubi martabar mahajubi in arifai suka ce mahajubi shine suna nufin dai mutumin da ainihin har yau hasken ma'arifa bai haskaka zuciyar shi yana fahimtar ainihin zurfafan ilmomin da suke cikin alkur'ani ba to shi wannan martaba shi falaisat martabatu hadha aidan ka martabatin ladhi futiha alayhi fi amri alwilayati sughra ba ta yi daidai da wanda aka yi mai budi a cikin walittaka karama ba saboda kansu waliyan martaba martaba ne kai ka san a fadar Allah wani ya fi wani saboda waliyai martaba martaba ne to wanda ba a yi mai fatahi ba bai da fatahin komai na hasken marifa to karatun shi na alkur'ani bai kai martabar wanda yake ya kai yana da ilimi na ma'arifa Allah ya mai fatahi na ma'arifa ya yi mai kashafi a cikin ilimin ma'arifa ba shi ma wannan walaisa martabatu hadal wali wannan wali shi ma martaba shi bata kai ka martabatul arifin ladhi wa sala martabatul siddiqiyya shi kuma bata kai martaban masanin Allah da ya kai matsayin siddiqiyya ba kamar irin matsayin sayyidina Abubakar Siddiq misali ko a cikin sabanin sallallahu alaihi wasallam ko dan da yake Allah subhanahu wataala bai sanar da su irin sanin da ya sanar da wasu daga cikin sahabban ba ba za ka da irin su irin su Abubakar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da irin su sayyidina Umar radiyallahu anhu da irin su sayyidina Usman radiyallahu anhu da irin su sayyidina Ali radiyallahu anhu da sauran sahabban ma da kira ko sunan su wasu bai fito ba ba za ka haɗa ilmominsu ba to irin harshen da sai na abubakar zai karanta alkur'ani bai yi daidai da irin harshen sahabin da kila bai taɓa ganin annabi ba sai sau ɗaya ko sau biyu bai yi daidai ba to shi ne abin da malam yake biki shi ma sai ce to kuma har ila yau shi kai shi wannan din wa laysat martabatul arshi allazi wa sala martabatul siddiqiyya fiha ka martabatul qutb al fard al jani shi kai shi arifin da yake maqamun siddiqiyya to bai kai a ce kaman waliyin da yake martaban alfardul jami wanda suke kira gausi ko suke kira kulubi ba martaba ce a karatu alqur'ani bai kai nashi ba fali kulli martabatin min hadhihi almaratibi haddun tantahi ilayhi to kowace martaba daga waɗannan martabobin da muke faɗa tana da iyakar da suke cikewa zuwa gare shi fi sawabi tilawatul qur'ani ala dan karatun alqur'ani ولكل مرتبة منها ظاهر وباطن to kowace martaba din kuma a cikin waɗannan martabobin tana da zahiri da batini fa zahirul martabati huwa ma zikira zahirin kowace martaba shine abin da aka ambata cikin hadisi cikin hadisi ala kauni man qara alqur'ana bisa cewa duk wanda ya karanta alqur'ani ala ghairi wudu'in ba tare da alola ba lahu bi kulli harfin asharu hasanatin yana da lada guda goma ne daga kowane harfi harafi da ya karanta cikin harfin alkur'ani wa in kana mutawaddi'a idan ko yana da alula fi gairi salati ya karanta alkur'anin ba cikin sallah ba falahu bi kulli harfin khamsatun wa ishruna hasanatan yana da kyawawan ayyuka ne guda 25 yana da alula kuma ya karanta alkur'ani ba da ba cikin sallah ba yana da kyawawan ayyuka za a ba shi larar kyawawan ayyuka ishirin da biyar. Wai kana mutawabbi'an fi salatin idan kuma yana da alola kuma ya karanta alƙur'anin a cikin sallah jalisan amma a zaune fali kulli harfin hamsuna hasanatan to kowane harafi yana da lada hamsin yana da kyawawan ayyuka hamsin wa in kana fi salati qa'iman in kuma a sallah a tsaye na ran a sallan yake kuma a tsaye fa bi kulli harfin mi'atu hasanatin yana da lada ɗari a kowane harafi to fa hadhihi hiya martabatu zahiri ita ce martaba ta zahiri a karatun alqur'ani wa amma martabatu batini to amma martaba ta batini na karatun alqur'ani fala yablughuha haddun babu wani iyaka da ke iya shiga cikin ta wala qiyasu ko qiyasi wala yantahi ilaiha a ilaiha qadarun gwargwado baya tikewa zuwa gare ta wala miqdaru ko kuma gwargwada darajar irin wannan martaba wala yablugu kun hawasiha ahadun babu wanda zai iya siffanta ta cikin mutane cikin mutum daya min kafatul kajina daga dukkanin halitta abadal ajidina har abada fa innal harfal wahida minhu harafi daya a wannan martaba ta badini na alqur'ani law jumi'atil azkaru kulluha da za a tara dukkanin zikirai wal asma'u da dukkanin sunaye wal sifatu da dukkanin sifofi wal hasanatu da dukkan kyawawan ayyuka wa jami'ul ibadati da dukkan ibadu min awwal har ila akhiri daga farkon zamani har karshen shi ma balaga zalika kullahu ma balaga zalika kulluhu wannan dukkan shi ba zai kai kadar harfin wahidin min wutsaka gwargwadon harafi kwaya ɗaya ba na wannan martaba fa hadhihi ya martabatu martabatu fa hadhihi hiya martabatul ba'inatu to wannan ita ce martaba boyayya ta karatun alqur'ani انتهى كلامه رضي الله عنه وافاض علينا من بحره magana wannan magana ta shauta take anan Allah ya ƙara Allah ya ƙara mishi yadda ya kwararo mana hasake daga hasaken shi wannan magana shau tijani kenan ma magana shau Ibrahim kenan radiyallahu anhu bisa abin da ya tafi karatun alqur'ani a wannan martaba to sai karam sai magana a shau sukairul iyashi wannan shau sukairul iyashi yana daga cikin manyan malaman da aka yi a rama ɗarika shotijani wanda a zamaninsa har ana an fara tunanin cewa shine sahibul faidatul tijaniya saboda a zamanin shehu sukarar da iyashi kafin bayyana shehu ibrahim radiyallahu anhu ya bayyana da fairar shi to gaskiyar magana ba wanda ya yi ma ɗarikar tijaniya wani irin aiki da shehu sukarar da iyashi ya yi kuma abin ban mamaki malami ne wanda yake da wani irin ilimi ta kowane irin fanni na ilimi a shafa sai imam alƙali iya a shafa sai imam alƙali iya da ya tasa ta a gaba sai da ya maida ta wake gaba da wajen banki dubu hudu wani abin ban mamaki da zai kurba ka ban mamaki kyau sikar da ya ci shekarunsa a duniya sittin da uku kamar da shekaran annabi sallallahu alaihi wasallam ka sauna abin ban mamaki shekarun alkali ya da ya rubuta a kafa 63 wata rana sai ya mafarki ya shiga raudar alkali ya ma'ana gashi ya shiga raudar inda aka binne alkali ya ya shiga wajen amma yana son ya fita ya yi ya fita ya kasa ya yi ya fita ya kasa ya gashi gashi a cikin in ya yi yunkuri haka kamar zai fita kawai sai kamar an kama ta an taba yi tsaye shi a rike shi a wajen har dai ya farka daga mafarkin bai tashi bai fita daga cikin wajen ba sai abin ya bashi mamaki sai ya tambayi shi Ibrahim shi Ibrahim din ya tambaya fasar mafarkin to da sun yi zamani da shi Ibrahim a shi Ibrahim ya kan karbi wasu abu daga hannunsa haka duk da daga bisani shi da kansa kuma ya yi baitutuka na waka da ke tabbatarwa da cewa shi Ibrahim shi ne sahibin faidatun tijjaniya. sai da mace Ibrahim fasarar wannan mafarkin sai shi ke mai wannan mafarkin yana nuna alamar kaman waje ɗaya za ku kwanta da shi ne a gaba ka za mu mamaki da ya rasu inda mai kabarin ne a gaba yake anan aka kwanta anan aka binne shi ya wace a gaba kamar yadda alƙali ya biyar mutu a gaba shekarun ne a gaba sittin da uku a duniya shekarun sittin da uku a duniya inda kabarin ne a gaba yake a kwance shi ma nan kabarin shi yake a kwance suka yi radin iyashi sannan kuma ya wace al-khasa'isul kubra na Jalaluddin Suyuti littafi ne wanda Jalaluddin Suyuti ya faɗi keɓance-keɓancen darajojin da annabi yake da su ma'ana wanda sauran halitta ba su da shi ya waƙe wannan littafin baiti dubu goma sha takwas to shine za mu ji ainihin maganarsa game da abin da ya shafi sha'anin salatul fati kalamu sheikh ahmad skairat al-musharu ilai maganar sheikh ahmad skairat al-yaki wanda muka yi nuni zuwa cewa za mu kawo a cikin wannan matsala. Malam ke kala, rahimahullahu, ya faɗa yadda Allah ta tabbata gare shi, firraddin mazkur cikin littafin da ya rubuta yana yin raddi ga wani da ya taɓa janabi shoshi shiyani. Yana cewa waya kafi fi zalika, annahu muƙayyadu, muƙayyidu zalikal fadli fi haƙƙin man la ya amalu bil Qur'ani. Yace ya isa a yi mashi wata jari uzuri akan wannan magana ta salatu fati cewa ya ya da baibaye magana cewa ga wanda bai tsaya kan a bisa karatu a bisa hanyar Allah ba shine ake magana karatun alqur'ani da salati a haƙƙin sa yin salati a haƙƙin sa ya jiya karanta alqur'ani magana fa da ake yi kenan shi ma abin da suka rubuta ya yake magana kenan ba ana magana tsakanin jawharin alqur'ani da jawharin salati bane ba ana magana tsakanin mai karanta alqur'ani ne da kuma mai yin salati waɗannan su ake magana a kansu mai yin salati da mai karanta alkurani su ake yin magana a kansu ba kan ana magana a kan salatin da kuma shi alkuranin ba wannan kenan sai ya ce a hadi nan sai yau ce la ya amalu bil qur'ani wala yataluhu ala alwajhi almashru'i yana karanta alqur'ani amma bai aiki da alqur'ani kuma baya karanta shi bisa fuskar da shari'a ta ce haka ya kamata a karanta alqur'ani sai shi ya karanta shi to fatilawatu hadhihi fatilawat fatilawatu hadhihi فتلاوة هذا فتلاوة هذه الصلاة أفضل في حقه فتلاوة هذا الصلاة أفضل عليه من في حقه فتلاوة هذا الصلاة أفضل عليه في حقه كراتو منا تو كراتو ين صلاة حقه يا جمشي yana karanta alkurani yana abin da ya ga dama karatu alkurani yana yin shi amma kuma yana abin da ya ga dama amma salatin annabi shi in yayi Allah zai bashi zai mai salati goma shi ko wancan karatun yana ja mai nisa da la'ana a wajen Allah to wannan shine suka ce to ya kairanta salati ya ci a ce yayi ya karanta alqur'ani wanda ya zama haka wa laysat al-afdaliyatu fi bi wannan ba ana magana ne fi jawharul lafzi a jawharul lafzin alqur'ani ba da jawharul lafzin salatin ba ba haka ake magana ba suka yarda ce fa innal qur'ana saboda shi alqur'ani أفضل من كل ذكر يأتي كل ذكر ولو كان لفظه الشريف في الإخبار في الإخبار بقصة أو حكم من الأحكام فجوهر ذلك اللفظ لا يساويه شيء من ألفاظ أنواع الكلام وكل ما يطلق عليه كلام ولو نسب ولو نسب لحضرة الإلهية من كتب من كتب سماوية وأحاديث قدسية وإنما الأفضلية بين التلاوة بين التلاوة من تال القرآن وصلاة الفاتحة يتي فإن القرآن في القرآن أفضل من كل ذكر يعني كل ذكر ولو كان لفظه الشريف في الإخبار بقصة أو حكم من الأحكام كل أقوى لفظ القرآن ya zo yana magana ne akan wata kissa misali qur'ani ya zo yana magana akan wata kissa yana magana akan wata kissa a ce kissar Musa da Fir'auna ko kissar Annabi Ibrahim da jama'arsa ko kissar Annabi Musa da jama'arsa ko kissar abin da ya faru tsakanin Annabi Musa da Haruna ko kissar abin da ya faru tsakanin Annabi Yusuf da ƴan uwansa kaga kissa ce to su bayin Allah ake bayarwa to koda wannan lafazin to ya fi kowane lafazi da ba alkur'ani ba aw hukumin min al-ahkam ko ko a'a shi lafazin ya zo yana bayani ne akan wani hukunci cikin hukunce hukunce na shari'a kamar lafazi ya zo yana magana akan yadda za a yi azumi hukunci ne daga hukunce hukuncen shari'a ko hukunci yadda za a yi sallah ko hukunci yadda za a yi haji ko hukuncin wanka hukuncin haila ko hukuncin saki ko hukuncin reno duk alkur'ani ya yi magana akan waɗannan abubuwan to ko da akan wannan alqur'ani yazo yana magana to lafazin alqur'ani ya jijiji kowane lafazi yace fa jawhar zalika lafzi jawharun wannan lafazin la yusawi shay'un ba duk da zai update da shi min alfazi anwa'il kalami da daga lafazan kowane irin zance wa kullu ma yutlabu alaihi kalamu da duk abin da ake ce mai wannan magana ne to babu abin da zai daidai da wannan magana walau nusuba li hadratil ilahiyya ko da ko wannan abin shi ma daga wajen Allah ya zo min kutubi samawi ya daga littafan sama da aka sauka daga sama ma'ana kamar a taura daga sama Allah ya saukar da ita ma'ana littafin annabi Musa ne Allah ne ya bashi to amma lafazin sa ba su daidai da lafazin alqur'ani ba duk da cewa daga wajen Allah yake anan zaka tsara gane darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam at-taura daga wajen Allah take Allah ne ya bai wa annabi Musa amma sai at-taura ba ta kai alqur'ani ba tunda ba annabi Muhammad aka ba ita ba ko da ku injila ne injila daga wajen Allah take aka kuma bai wa annabin Allah annabi Isa to amma har ila yau injila ba take alqurani ba tunda wanda aka baiwa ba annabi Muhammadu bane annabi Isa ne haka nan zabura daga wajen Allah take aka baiwa annabi Dawuda amma kaga zabura ba ta kai alqurani ba tunda ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka baiwa ba bal an baiwa annabi dauda ne shi ko annabi dauda ne kai annabi muhammadu ba saboda lafazin da aka jingina shi zuwa ga aka baiwa aka jingina shi zuwa ga Allah ya zama to annabi muhammadu aka baiwa babu wani lafazi da ya daidaita shi ballan sana ya kai shi wannan lafazi shi ake ce ma alqur'ani shi ake ce ma alqur'ani saboda shi ne ke to ko da wannan littafin daga sama aka saukar da shi cikin irin waɗannan littattafai ko littattafan da aka baiwa annabi ibrahim haka nan wa ahadisa qudusiyya qudusiyya haka nan ko da hadisai da kita wannan hadisul qudusi ne in an ji hadisul qudusi shine hadisin da annabi ne ya faɗa amma ba maganar annabi bane maganar Allah ne aka ji ta a harshen annabi ba ta hanyar mala'ika Jibril ba Allah ya gaya ma annabi shi da shi shi kuma annabi ya faɗa ba sunan shi alqurani ba sunan shi hadisin alqudsi amma jin kanshin gashi daga wajen Allah ne gashi sunan annabin aka ba amma a yau tunda ba sunan shi alqurani ba shi ma bai kai alqur'anin ba lala an gane wa innamal afdaliyatu abinda ake yin magana baina tilawati ana magana karatun ne karatun min talil qur'ani daga shine karatun wa salatul fatih da kuma salatin mai salatin dalili anan gaba za mu karanto menene shi kanshi ma'anar salati za mu ji abubuwan da ibnu qayyim al-jawziya ya faɗa kan abin da ya shafi salati ya kawo fuskokin da maganganun da malamai suka yi akan ma'anar salati daga misali shi kanshi zai haƙura ya danganta salatu cewa wani abu ne da Allah kaɗai yake ɓanci kanshi da sanin sa wanda idan muka kalli salati ta wannan bangaren kamar da shi kanshi sharif ibrahim salih zai gaya mana idan ka kalli salati ta wannan bangaren musamman kuma ka zo ka kalli salatul fati saboda za mu karanta nassoshin hadisai za su tabbatar mana cewa duk in ka ce Allah ya yi salati goma ka ce Allahumma salli ala Muhammadin ashara marratin Allah ka yi salati ga annabi sai ka ce sau goma to sun ce za a rubuta maka kai ma annabi salati goma ne ashara marratan sau goma to Allah za a rubuta maka kai salati goma ne idan ka ce Allah ya yi salati ga annabi sau ɗari Allah zai rubuta maka kai ma annabi salati sau ɗari ne idan ka ce Allah ka yi salati ga annabi sau dubu Allah zai rubuta maka kayi dubu ne sai ka ce Allah ka yi ma annabi salati gwargwadon girmansa da matsayin annabin a wajenka in dai ba kana cikin waɗanda suke kallon annabi akwai wani girma da bai kai ba ko ba ka ba to ko ka tabbatar da cewa babu wani mutum da Allah ya halitta da zai iya faɗi adadin girma annabi to babu wani mutum da zai iya faɗi adadin yawan salatin nan da kace Allah ya ma annabi to kuma ba wanda zai iya faɗin adadin salatin da Allah kai zai maka karkashin salatin kuma ba wanda zai iya faɗin adadin abinda Allah zai baka na lada a karkashin wannan salati. Saboda wannan magana malam zai fito da ita fili a nan gaba a ta hanyar mukarana da wannan hadisai da muke magana a kan To wannan maganan shehu suka radul iya shi kenan. Sai magana ta ƙarshe wadda da ita ne za mu rufe da ita za mu rufe wannan karatun na yau ba da ita za mu rufe magana kan salatul fati ba dan na jin akalla nan gaban shi da muna da wasu karatu suka biyu ko uku ma kafin mu gama magana akan salatul fati sai kalamu maulana ash-shaykh hafiz al-misri magana shugaban mu jagoran mu shine shaykh muhammad al-hafiz al-misri shaykh muhammad al-hafiz al-misri malami ne da aka yi shi babba ya karbi wasu abubuwa na daga abin da ya shafi a surka ɗariƙar tijjaniya ɗin daga cikin suka yi nan da na faɗa a nan baya a zamanin sa a misira kusan babu malamin hadisi kamar sa ba tijjani ne wanda kuma ya yi rubuce rubuce har yanzu zawiyar shi tana nan a misira kusan zawiyar shi ita ce kusan jagoran zawiyoyin da suke misira na tijjaniya malami ne babba a kowane ɓangaren ilimi ya kuma yi wallafa wallafa a kowane ɓangaren ilimi abin da ya shafi fikihu abin da ya shafi hadisi yana kuma da littattafai masu yawa bisa abin da ya shafi kare martabar ɗariƙar tijjaniya to ga abin da yake faɗa wala kar ta haddasa fi hadha al-mawdu'i bi ishab fadilatu al-muhaddith al-jalil maulana muhammad al-hafiz fi risalati ta'awil al-mushtabih fi kutub as-sadat al-tijjaniyah حقيقة ببمالي حقيقة ولكن تحدث في هذا الموضوع حقيقة يا إما جنا أو أن الموضوع بإظهار ديوي ديوي توا ما نايل أول كما جنا وانيدي تجي فضيلة المحدث ببمال من نام ببمال من نكما مال من حديثي الجليل ما يجرمنا مولانا شغبم محمد الحافظ شين محمد الحافظ cikin littafin shi da ya rubuta mai suna tawilul mushtabihi fi kutubi sadati tijaniya yin tawilin maganganun da suka rikitar da wasu a cikin littattafan ɗarikar tijaniya sunan littafin kenan faƙala rahimahullahu ar-rahmat al-wasi'a ya faɗa jin kan Allah ya tabbata a gare shi jin kan Allah mai yalwa ga abin da ke cewa wa innani ayyuhas sayyidu lallai ni ya kai wannan shugaba yana magana da wani ne yace ra'aka Allah Allah subhanahu wataala ya baka kariya Allah ya kiyaye ka la ajidu mababatan bana samun wani radadi bana samun wani radadi fi an usari hal mala'a cikin in yi magana a fili da kowace al'umma bi anna amri nuna ma tarahu al'amari na bisa abin da ya shafi sha'anin littafin ɗariƙar tijaniya saɓanin kai abin da kake gani ne ko abin da kake tunani ya ce wa arju ina ƙaunan an tasmahu li hazal kalami al muta'assir ina ƙaunar ku yi sauti ku yi rangwani ga wannan alƙalami nawa wanda yake bai kusakurai wanda zan yi jawabi da shi yanzu allazi ulji'a ila alkitabati alyawma wanda aka buƙatar da shi cewa yayi rubutu a yau ilja'a buƙatarwa li yudliya bi shay'in dan ya kusantar da wani abu min bayanin wujhatin nazrina na bayanin fuskar duban mu fuskar abin da muke kallo fi tilkal umurin lati cikin al'amuran nan da waka fi kutubi tariqi waɗanda suke cikin littattafan ɗariƙa. Ya ce fa inna ha, dalilin littattafan ɗariƙan nan, wa in kanat arabiyatan fasihatan ko da yake a rubuta ta da larabci larabci wanda yake mai fasaha. Wanda duk wanda ya iya larabci in ya ɗauka zai iya gane larabcin da ke ciki, ya ce illa annaha. Sai dai ita ترجع إلى اصطلاح خاص عند الصوفية tana koma zuwa ga wani abu ne istilahi ne wanda ma'abota su fashi suka keɓanta da shi wato kafin ci gaban mana bayanin me ake ce mai istilahi wato kowanne mutane kowanne mutane suna da abin da suke kira istilahi nasu har a masu sana'a akwai istilahin shi sannan a ma'abota ilimi akwai istilahin shi misali abin da zai fito mana da shi a fili kai ne ka kai gyara wajen baka nake gyaran mashin ɗinka da ka kai gyaran mashin to ka tafi da ɗan wani yaron ka a bayan mashin ɗin ka je za a an an buɗe mashin ɗin ana gyara shikenan sai baka nake yana da yaran shi masu taya shi gyara sai kira ɗaya daga cikin yaran nashi wanda yake taya shi aiki sai ce da Allah dan je ka siyo mana girin su zamu dan sa a mashin nan to sai yaron ke gaji kai kuma ga naka yaron kila ma baka taba zuwa da shi gareji ba sai rana ah baka nike na aikin sa sai ya dubi yaron sai ce mai eh ce mai yaron naka dala kai yaro dala je ka a abincin a wancan menene akwatin da muke aji kayan gyaran nan ka kwaso min su fanu sha sha sha biyu sha sha biyu ko sha daya je ka da ko je ka da ko min su fanu su fara sha daya da ko min sufana sha ɗaya. Wannan yaro naka idan ya zo zai kwaso sufaru da guda goma sha ɗaya. Ko ba gaba, an ce bai je karɓo sufana sha ɗaya. Yana zuwa ne ta kirga ne ɗaya biyu sai ya kirga goma sha ɗaya kawo ya shiri. Ah, kai da ka ce kawo sai ta yi gasu na sha ɗaya ne irin na kirga. Dama idan makaniki ya ce je a ɗauko sufana sha ɗaya guda goma sha ɗaya ke nufi. Yana nufin me mene da yaron shi yana dawowa yana ce mai je ka dauko min sufana sha ɗaya yana zuwa zai dauko kwaya ɗaya ce za gani sai ya rubuta sha ɗaya a jikinta wannan istilahin na ma na baka kanikawa ne ke da wannan istilahin misali mu dawo a abin da ya shafi ilimi idan malamai na hadisi suka ce maka alhadisi idan ka tambayi malaman lugha aka ce me ake nufi da hadisi sai su ce maka ainihin jiddul kadimi abin da yake sabo ba ba tsoho ba shine hadisi aluga aluga zaka ce alhadisu ai shay'un jadidun abin da yake sabo yanzu aka yi shi shi ba idan ka gode goma malaman mustalau ka ce musu menene hadisi sai su maka maganar annabi ko aikin annabi ko tabbatarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam a ce kaga kalmar hadisi kawai a wajen malaman luga ba ita ce kalmar hadisi a wajen malaman mustalahul hadisi ba wannan shi ake ce ma adalci wannan shine mayar da kowane abu zuwa ga ma'abotai shi a yau dukkanin littattafai na ilmomi an yadda kuma an yi ittifaki idan ka zo kana son zaka karanta fiqhu a gari kana tambaya za a ce maka eh in dai fiqhu zaka karanta kamar musamman ma da da da zaka samu tsangayar malam wani littafi bangare kaza ake karantawa bangaren malam wani lissafi ka- kaza ake karantawa bangaren kaza kaga kamar a karo da an aka ce maka magana cikin wuri sai ka zo tafi madabu sai a ce maka tafi madabu idan aka ce maka bangaren abin da ya shafi tauhidi na ash'ariya sai a ce maka je ka je ka- je ka ka bar gidan malam nasu wannan shine dalilin tafiyan gumi da bakinsa ya faɗa dalilin tafiyarsa yin karatu wajen shan ma nasur kabar kenan zai je karatun tauhidi kuma har a maluman mu na tijjaniya akwai da dama sun yi karatun tauhidi a wajen shan ma nasur kabara ciki akwai shi abubakar a ciki kana duba littafin shari'a ibrahim salim mai suna alkafi fi ilmi tafsiri zai gaya maka cewa mun karanta littafin da ake ce ma nazmul kubra nazmul kubra na shehu dairu kairamma yace mun karanta shi a hannun shehu abubakar atiku ne shi kuma sai koro ya gaya maka yace shehu abubakar atiku ya karanta shi wajen shehu man nasiru kabara ne shi kuma na jin tsakanin shi Umar Nasir Kabara da ainihin marubucin littafin na da shi kuma mutum biyu ne ko uku saboda marubucin littafin yana da zargamu ne a cikin jihar Yobe yana nan kabarinsa wanda yake malami ne wanda sun ce ko shehu sunusi wanda ake ce mai sunusi burhan bai fi shi ilimi ba ɗaukaka kawai ya fi shi nazamul kubra littafi ne wanda in ka karanta shi a zaure mu anan a musamman dai anan Najeriya to abin da ya shafi tauhidi na ashariya ka samu guzurin da ko ina za ka iya yin magana akan bangaren to idan za ka karanta ɗin ilimi kaza sai a ce je ka kar- wajen ba- malamai kaza in za ka karanta arabiya sai a ce je ka wajen malam wani kaza je ka wajen malam wani amma littattafan sufanci ne kadai ba su da wannan gatan kawai za ka iya zuwa ka siyo a kasuwa ka zo ka karanta iya inda ka gane to inda baka gane ba kai zagi jama'a wannan ai ba sunan shi adalci ba shi sa kana duba ihya sunna na shodan fodiyo kana duba ihya sunna na shodan fodiyo yace yana da bid'a wadda take muharrama kai da ba kada idon da zaka iya bambancewa tsakanin kuda da giwa a bangaren ilimi yace ka dauki littattafan sufaye kace zaka karanta don ka fahimci abin da ke ciki yace wanda bai da ilimin su bai kamata ya duba littattafan su ba nan ba abin da zai gane To shi ne abin da Muhammad Al-Hafiz Al-Musulmi yake magana a nan. Ya shi ne abin da yake magana. Yake cewa ko da yake larabci ne aka rubuta shi da shi. Yake to amma akwai istilahi da ya ka buɗe littattafa a gaban ma'abota ilimin sai shi baka bayani to in mun ce kaza kaza muke nufi. Ko in mun ce kaza kaza muke nufi. Yanzu misali kamar na hawa misali. Idan aka ce alfa'il. Alfa'il sai a ce maka alfa'il marfu'un. Ko ba gaba? Kusan su ne nake ma dariya. wai dan wani ya ga mu ko ya ga asin nawo ko dan wani malami wani ce alfa'il marfu sai dai fa'ili ne madaukaki kai kai jawa Allah sarki karatu alfa'ili ne madaukaki ko me aka gane a wannan karatu ko haka ce masar nawo dama a'a akwai wani abu da malaman nawo suke ce marufu'a ko to idan suka ce rufu'a to wannan ga zaka ce alfa'il marfu sai ce to fa'ilinsa rufu'a nan da muke nufi shi aka yi mafa'ilin nan ko ba haka ba saura ko na abu da suke kira rukuwa ba wai a ce alfa'il marfu ka ce fa'ili ne madaukaki ba wannan sunan shi kwado Allah ya kyauta to saura ka kowane ma abota fanni suna da istilahin shi kowane ma abota fanni suna da istilahin shi to wannan shine abin da yake magana sai ce to da saboda haka tarju ila istilahin khatim inda sufiya ammatan gaba ɗaya sufaye yace la yaghtasu bi tariqati tijaniya ba wai iya tariqati tijaniya kawai ba wala bi gairiha ko watanta sai ta to amma fa qa'idatuhum qa'idar da sufaye suka aji ilimin su akai anna jami'a mashahida salihina duk wani shuhudi na salihai abin da ake ce shuhudi shine hasken zuciyar bayan Allah da suke hangen fadar Allah da shi shi ake kira shuhudi shi ake kira shuhudi wa ma naqaluhu an kulli man huwa fi alamil barzakh da duk abin da suka ciro daga dukkan wanda yake alam na barzakh kamar abin da suka ce mun ga annabi ya ce mana kaza mun ga annabi ya ce mana kaza ai annabi yana alam na barzakh ne ko ala hukumin rubuya almananiya duk waɗannan a ne musu hukuncin mm, ainihin hukunci ne irin hukuncin da ake ma mafarki da ake yi a bacci mabarci da ake a bacci ya ake mai wani irin hukunci ake mai malam ce wa in utiba wa in utibirat ru'yan sahiha sahihatun ko da kuwa ko go ru'yan sahihatan ko da kuwa an kalli cewa wannan mafarki ne mai kyau ai wa qad uwilat al-baqaru bi sanawatin fi surati yusufa sau da yawa ba abin da ka gani kai tsaye a mafarki ta zama cewa daidai da abin da yake a wajibi ba wannan ya faru a cikin tsakanin abin da ya faru da a suratu Yusuf wanda gaba ɗaya suratu Yusuf an kalle ta sura ce wanda suke sama gana suke bayani akan abin da ya faru na mafarki gaba ɗaya fasara mafarki ta suratu Yusuf take yi tun farkon ta Yusuf yake gaya ma mahaifinsa na ga ah, taurari goma sha ɗaya ko da rana da wata na ga su sun mun sajada inni ra'aitu ahad ahad ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aituhum li sajidin na ga taurari sha ɗaya na ga rana da wata sun yi sajada a gare ni to tun daga wannan abin ba ka tafi aka yi ta fassara mafarki ana shiga kuma cikin cikin kisar nan ma sai ka ji mafarki ya zo ya taka wani gagarumin rawa a cikin abin da ya shafi kawai sai ga sarki ya yi mafarki shanu guda bakwai ƙanƙan jamammu ga shanu guda bakwai ƙosassu bakwai ƙanjamammu suna cin bakwai ƙosassu amma da aka zo aka fassara kawai da shanu ne aka ce za su yi faɗa wasu su cinye wasu? A'a, waɗannan shanun shekaru ne na fari bakwai da shekaru na ruwa bakwai. Ko ba haka ba? Shekaru ne na fari guda bakwai da shekaru na ruwa bakwai. To haka mafarki take, haka ake fassara ta a wasu a lokuta. Sai ce, wa ma kana min tilkal masha min wa ma kana min tilkal mashahidi muwafiqan li shari'ati. Duk wani shuhudi da wani arifi duk wani kashafi na wani ariki da ya zo da shi, to duk idan ya dace da shari'ar manzan Allah, to fan hujjatu fihi shari'atu, to shari'ar nan da shi za a kafa mai hujja. Wa ma lam yakun muwafiqan duk ko wani kashafi na wani ariki da bai dace da abin da ya zo a shari'a ba, bi hukumin shari'i ga wani hukunci na shari'a, to fa huwa فهو مؤول مهتاج للتعديل za a yi mai tawili za a fassara shi kamar yadda bai aka fassara wancan mafarki din misali a nan da malam yanzu wannan din na karanto maganan a Muhammadu Hafiz al-Misri ne a nan da yanzu sai ya buga wata kisa mashahuriya wadda na taɓa karanta ta anan zan sake maimaita saboda munasabar abin da muke ciki abin da ya faru shi ne wani ya mafarki da annabi sallallahu alaihi wa sallam duk da yake ma a lokacin da na karanta ta ban ambaci littattafan da ta zo ba to a wannan karan za mu ambaci littattafan da kissar ta zo da ya mafarki da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce mai ka tafi waje kaza akwai abin da ake kira da rikazi me ake ce rikazi in ka koma babu fikihu shine binnabinan mutanen jahiliya mutanen jahiliya ba su da banki kamar yadda mu yanzu muke da banki duk adadin kuɗin ka kai banki za ka kai a aje maka su ba su da banki saboda sai mutum ya tattar kuɗinsa masu yawa sai ya zuba a tukunya ko a cikin wani abu da ya san ba zai lalace ba kar a zo gida misali a zo a kwace ko kuma yaƙe yaƙen su da suke yawan yi a zo ya zamanto an an an kashe shi an kwashe abin da suka yi mallaka saboda ka ya tafi daji sai ya binne wannan kuɗin sai ya wata alama a wajen duk lokacin da ya zo zai gane da wannan alama to ana samun akasi wani sai ya binne ya kasa tuna inda ya binne wani kuma ya binne kafin ya sake dawowa wajen ajali ya ya ya fada mishi kuma bai riga ya ga mai ayan ga inda ya binne ba to kai kuma kana zuwa kana haƙe haƙenka ka zo zaka haƙa wani rami ko zaka yi wani abu kawai sai ka haƙo wannan kuɗi to musulunci sai baka damar halas ne a haƙƙinka ka ci amma ana fitan mai da zakka. Rikazi yana da zakka a babin fikihu. Menene zakkar rikazi? Rikazi ɗaya cikin biyar. Idan ka fitar da ɗaya cikin biyar to ragowar kuɗin halas ɗinka ne, kai ta sha'anin gaban ka da su kawai. To wannan mutum sai ya mafarki da annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sai annabi ya ce mai to ka je waje kaza akwai rikazi an binne. Ka je ka ɗauko idan ka ɗauko kuma kai kar ma ka ba da ɗaya cikin biyar ɗin nan ka cinye duka. Ah, shi kenan sai ya dawo. Sai ya tafi kai, kamar da zai je gaya mai. Kawai yana tafiya, yana je, yana haka, yana haka, yana haka. kawai sai ga abin da annabi ya ce a zai gani sai ga ko wannan rikabi ya dauko ya duba amma da ya dawo sai bai bai yi amfani da zuciyar ba sai ya tambayi maluman zamaninsa cewa ga mafarkin da na yi ga abin da annabi ya ce mu kuma na je na samu abin yadda annabi ya faɗa kuma ya ce ka in bada ɗaya cikin biyar da ake badawa sai duk malaman suka ce eh haka ne eh haka ne tunda annabi ne ka gani kuma ya ce ka je waje kaza za ka ga kaza kuma ka je ka gani ka ga tabbata shi ka gani don haka ba za ka cire ɗaya cikin biyar ɗin nan ba kawai ka ci dukiyarka ah sai wani malami kwaya ɗaya sai ce a a ana ce mai izbudi na abdulsalam al izbudi na abdulsalam suna ce mai sultanul ulama'i sarki a cikin malamai a zamaninsa kusan ya kai mujaddadi a wannan karni ana kallon kamar ba mai ilimi kamar ya ce ba haka za a yi ba ya ce mu ɗauka waɗannan hadisai ne guda biyu dukkaninsu ingantattu sai suka yi karo da juna a zahiri Tura a zahiri a zahiri hadisai suna iya yin karo da juna a zahiri amma su zama ga sunan suna da inganci amma ya zama to kuma ba za ka iya haɗa su duka biyun kai aiki da su ba misali wannan hadisin ya ce a yi kaza shi kuma wani hadisin ya zo ya ce kar a shi kuma wannan kazan da hadisin can ya ce a yi shi kuma wani hadisin ya ce ka a yi ka ga dai kamar wani hadisin an muke magana da kai kenan ko to ya ake yi idan haka ya faru a cikin littattafai to wannan ne yasa sai malamai suke da babi da suke kira da babun tarjihi to za a kalli hadisan a aje su guda biyu sai a bi hanyoyi hanyoyi hanyoyi hanyoyi da ake bi don tarjihin hadisi sun kai ɗari sun kai hanya ɗari abinda za a fara kallo alhamdulillahi shi sun inganta to alhamdulillahi sun inganta eh to madalla da ingancin su to ai shi kanshi bangaren ingancin martabobi ne hadisi a bangaren inganci yana da martaba bakwai ne ko martaba bakwai walaysa fil kutubi asahhu minhuma kamar yadda Jalaluddin Suyuti yake faɗa cikin alkiyya sa musbalahu hadith yana cewa walaysa fil kutubi asahhu minhuma ba'da al-Qur'ani wa li hadha quddima marwi zain fal Bukhari fama li muslimin wa ma hawa sharhuma fa shartu awwalin thumma thanin thumma ma kana ala shartu fatan gairihima martaba bakwai hadisi yake da shi wajen inganci ruwayar bukhari da muslim wanda suke ce mata muttafaqun alai ruwayar na farko kenan ko ruwayar bukhari ruwayar bukhari shi kadai ruwayar muslim shi kadai ma'ana ruwayar bukhari da muslim in suka haɗu akan inganci to babu abin da ya fi su inganci in dai a hadisi ne bukhari ya rawaita hadisi muslim ya rawaita to ba wanda ya fi inganci irin wannan hadisan sai ruwayar bukhari shi kadai muslim bai samu hadisin ba na biyu kenan na uku ruwayar muslim shi kadai bukhari bai samu hadisin ba na hudu ruwayar da aka ruwaita bisa sharadin imam bukhari da muslim ba su suka ruwaita ba amma an ruwaita bisa sharadin su kamar imam hakim a cikin littafin shi al-mustadrik ko kace al-mustadrak da ana faɗa al-mustadrak ala sahihai sai imam hakim ya ruwaita bisa sharadin bukhari da muslim martaba na nawa kenan na hudu kenan ko muttafaqun alai bukhari shi kadai muslim shi kadai sai kuma wanda aka ruwaita bisa sharuɗan su ko sai wanda aka ruwaita bisa sharuɗin imamul bukhari shi kadai na biyar kenan sai wanda aka ruwaita bisa sharuɗin imam muslim shi kadai na shida kenan sai wanda aka ruwaita bisa sharuɗin wani malamin ba bukhari ba ba muslim ba a wani daga cikin malamai kai ya ruwaita bisa nashi sharuɗin kamar imam tirmidhi ibn majah abu dauda da sa'i da sauransu to sai a fara duba wannan da aka duba ta ga an to shi wannan hadisin bukhari da muslim sun ruwaice shi shi ko ɗayan bukhari ne kawai ruwaice shi to sai a zarin jayar da ai aiki da wannan sai a kyala wannan ana ganewa to haka ne za a ta yi idan aka yi duk aka ji hanyoyin ɗari din nan wanda yana da wahala a kai hanyoyi ɗari din ba samu an yi tarjihi ba amma idan da za a kai ɗari din ba a yi tarjihi ba to abin da za a yi duk a'a da hadisan guda biyu ba za a yi aiki da su ba ana fahimta to sai sai to wannan mukaddasa ruwaya ne aka rawaita hadisi guda biyu suke karo da juna to sai mukaddasa cewa wannan hadisin tunda hadisin rikazi hadisin rikazi bukhari da muslim ne suka rawaito shi shi ko wannan a mafarki ne ga annabi ya gaya mai kaza to mu dauka cewa bai rike da kyau abinda annabi ya gaya mai ba bai rike da kyau abinda annabi ya gaya mai ba don haka wannan na Bukhari da Muslim mu rinjayar da shi saura ya fitar da zakar rikazi ɗaya cikin biyar ɗin nan kafin yi amfani da wannan dukiya duk malaman zamanin suka ce kai wannan fatawar ba ta yi wannan fatawar ta yi to haka duk wanda ya ga annabi a zahiri ko a zahiri ganin annabi a zahiri mas'ala ce wadda mun zo kanta zamu aje dalilan da ba wanda zai sace su dan ne dan malaman su masu sun yadda ibnu taymiya ya yadda zaka iya ganin wanda ya mutu bayan ya ko bayan ya mutu ya dawo duniya har ma ya tare maka fada da kana su kana tsohon malamai har ya tare maka fada shi ko ibnu abdul wahhab a cikin littafin shi ne suna a hakamu tamannil mauti ba ba kai abdul wahhab ba kai ba tijjani ne yawwa a cikin littafin shi a hakamu tamannil mauti shi ya ce har kawo yayi daga cikin kabari ma ana kunto wa mala'iku a fito waje kadar ta ajwayir ma'ani aka rubuta wannan magana da mun sha izgili cewa yi wata rana wani mutum yana zaune kawai sai ga wani sai ga sai ga yana tsaye kawai a wajen wata wata makabarta kawai sai ga wani kabari ya buɗe sai ga wani mutum ya fito an kunce da sarkoki a jikin shi ga wasu mutane sun fito su biyu daga kabarin sun biyo shi shi mutum ya zo da gudu da gudu yana ku bani ruwa ku taimake ni da ruwa ku taimake ni da ruwa su kuma waɗannan masu wannan suka biyo suna ta kaf ku bashi kaf ku bashi kafiri ne kaf ku bashi wannan cikin littafi ibn abdul wahhab ka ga dai abin da ke nuna wancan matacce ne aka biyo daga cikin kabari ya fito da gudu waɗancan mala'iku ne suka biyo shi su biyun nan wanda suke mai azaba in ko ba mala'iku bane to kila ana shiga kabarin ne a ce mala'ikun duci abin mu nufin da ya bada to ka ta da tsufan da da aka rubuta wannan abu to ala kulli halin ganin annabi wannan abu ne wanda yake karamar mu'jizar annabi in ta bayyana shi karamar wali za ta nuna mai annabi annabi ya ga ya ga annabawa bayan tafiya shi lahira bayan komawa su lahira har yi musu sallah a baitul maqdis kullu ma kana mu'jizatan lin nabiyyi ya za an yakuna karamatan li waliyyi ma adami tahaki duk abin da ya zama mu'jiza ga annabi halas ne wannan abin ya zama karama ga wani wali sai dai shi wali ba zai ce na yi wa yadda ya irin nawa ba annabi ya ce faɗi haka ana fahimta to wannan kisa to shine abin da yake akwai malaman da suka fitar da wannan kisa akwai jalaluddin abdurrahman as-sidi a cikin tanwirul khulaq fi jawaz ru'yatin nabi wal malak ina kan ban manta ba sannan akwai al'imam al'azizi akwai al'imam al'ubad ko al'waru a hashiyar da ya na jam'il jawani akwai abdullahi akwai abu abdullahi kanun wannan ma zai ce to wala farka fi zalika bayna ru'yati nawmi wannan ba bambanci tsakanin mafarki aw ya kalatu ko abinda ma arifai suke gani a halin farkan su na daga mushahada wannan ba bambanci a cikin wannan yace alal qawli bi subutiha idan mun yarda cewa ana gani a zahiri din wannan yana yin abin da ake cewa taslimul jadali ne saura ko da su ba su yadda ba yace in mun yadda cewa akwai din ba ba shi ne yadda ba shi ba su jare ne sai yace wa alaihi kasiru wa alaihi wa alaihi kasiru min al ulama istiqati cewa ana gari din a zahiri abubuwa irin wannan na mushahada a zahiri yace akan shi manyan malamai amintattu suke Allah ya dace da mu amma ta gaita anan insha Allah sai rana kyau sai mu dora akan inda muka tashi muna dai magana ne akan salatul fati da cewa shagororin dariƙa ba su ce tafi tafi qur'ani ba ba su faɗa ba suna magana ne tsakanin karatun ne karatu da kuma salatin ne salati wanda bayanin suna bi sati biyu ko uku nan gaba ma da wuya mu gama shi Allah ya dace da mu na akwai tambaya ɗaya ko biyu da lokacin da ya dace wa ko ma hakura sai Allah ya kai mutum da dai karatun nan kullum ana zaman shi ai a saboda yanzu mun ƙure lokacin kawo da karfi gaba سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين